أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna bakwai ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2020 miladiya kuma wannan shine zai zama darasi na farko na tafsirin alkur'ani da za mu gabatar a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan kuma insha Allah za mu yi fara ne daga juzu amma za mu yi ƙasa a gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sa aka samu kafin karewar wannan kwanaki masu albarka insha Allah za a ka malam za ka karanta ko da ayoyi biyar ne bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
نعم آه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النبأ an ambaci wannan sura a cikin mafi yawan masahib da littattafan tafsiri da littattafan sunna da suratun naba'i saboda kalmar annaba da ta zo a cikin farkon surar sannan a wasu masahib ɗin kuma kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari da tafsirin ibn atiyya da kashaf an ambaci wannan sura da suratu amma ya ta sa'alun maimakon suratun naba'i ɗin da muka ji a can to ana kiranta da kuma suratu amma ya ta sa'alun a cikin tafsirin ƙurɗubi shi kuma ya ambace ta da suratu amma maimakon suratun naba'i da muka ji a can farko a wajen wasu malaman ko suratu amma ya ta sa'alun a wajen wasu to shi kuma malam ƙurɗubi ya ce ya ambace ta da suratu amma ba tare da ya ta sa'aluna ɗin ba sannan ana ambatanta da suratu tasa'ul suratu tasa'ul saboda shi ma an samu yata sa'aluna a farkon ainihin wato surar sannan kuma ana kiranta da suratul mu'sirat suratul mu'sirat shi ma saboda faɗin Allah ta'ala wa anzalna minal mu'sirati ma an thajjaja waɗannan su ne sunaye guda biyar duk da cewa mai al'itikan fi ulumin qur'an malam ainihin jalaluddin suyuti ya takaita akan sunaye guda hudu suratu amma suratul naba suratul tasa'ul suratul mu'sirat wannan sura makiya ce da ittifakin malamai duk gaba ɗaya sun ce sura ce makiya wadda an saukar da ita a maka sannan a jerin surorin alkur'ani ita ce sura ta tamanin wato a wajen sauka musamman kamar yadda malam jabir bin zaid ya faɗa ya ce wannan sura ta suratul naba'i ta sauka ne bayan suratul ma'arij kafin a saukar da suratul nazi'at to ana aka saukar da ainihin wato suratu annaba'i cikin abin da aka ruwaito daga abdullahi dan abbas da malam hassan akwai abin da yake hukunta cewa wannan sura kusan dalilin saukarta ko kuma ta sauka ne a farkon manzanci da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ƙuraishawa suka kasance suna zama lokacin da alkur'ani ya fara sauka suna tattaunawa a tsakaninsu sai suka rabu gida biyu a cikinsu akwai waɗanda suke ganin wannan manzancin da wannan ƙur'anin gaske ne akwai kuma waɗanda suke ganin kai ƙarya ne da haka wasu suna ƙaryatawa wasu kuma suna ainihin wato a gaskatawa da haka shine sai aka saukar da amma ya tasa'alun amma ya tasa'alun kamar yadda malam hassan yake cewa yayin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suke tambaya a tsakankaninsu shine sai Allah ta'ala ya saukar da amma ya tasa'aluna anin nabayil azim ay al-khabar al-azim adadin wato ayoyin wannan sura wato ma'abota malaman sanin ƙididdiga da ayoyin alkur'ani cikin malaman madina da sham da basra sun ce tana da ayoyi ne guda arba'in duk da cewa mutanen makka da kufa sun ce ayoyinta arba'in da ɗaya ne to sai abinda wannan sura ta kunsa a dunkule wannan sura suratun naba'i ta kunshi sufanta irin kutsawar da mushirikai suka yi wajen sha'anin alkur'ani da abinda alkur'ani ya zo da shi wanda ya saba wa aƙidunsu tare da kuma haka akwai tabbatar da aikowa da taso wato manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da tambayar da sashin suke yi wa sashi an fahimta ko wato game da abin da yake afkuwa na saukar alkur'ani suna masu yin izgilanci wato da irin labarin da ake bayarwa game da abin da yake faruwa sannan kuma wannan sura tana gargadi da jan kunne akan wannan izgilanci da su ainihin wato kafirai suka dinga yi sannan a cikin wannan sura daga cikin abin da ta kunsa akwai kafa hujja akan yiwuwar tashi bayan an mutu tashi bi khalqil makhluqat sai Allah ya buga misali na cewa bayan an mutu an rididdige zai iya tada mutane kuma wannan abu ne mai sauki ga Allah sai Allah ta'ala ya bada misali da irin halittu mafiya girma daga halittar dan adam a cikin wannan sura mai girma wanda ainihin yake nuna cewa tashin dan adam bayan ya mutu wani abu ne mai sauki domin ga wasu halittu mafiya girma sama da ɗan adam da Allah ta'ala ya buga misalinsu a cikin wannan sura wanda shi ya halice su sannan a cikin wannan sura akwai sufanta irin tashe-tashen hankula da firgici wanda zai faru lokacin tashi ainihin wato bayan an mutu na azaba ga ainihin wato abagina waɗanda suke kafure waɗanda suka ƙetare iyaka da kuma ainihin irin abinda muminai za su tashi da shi na siffofi na masu ban sha'awa da ni'ima ainihin wato a wannan rana ta alkiyama sannan kuma a cikin wannan sura akwai sifar wato yawmul hashir a ranar tara mutane domin gargadi lilladina jahado bihi ga waɗanda suke musu game da wannan rana wal iman ila annahum yu'aqabuna bi azabin qarib wal ima da kuma nuni da ishara da wannan sura take yi na irin abinda ainihin wato zai biyo baya na azaba makusanciya kafin azabar ranar tashin alkiyama ga masu karyatawa din wa admaja fi zalika anna ilma Allah ta'ala muhidun bi kulli shay sannan a dunkule wannan sura tana nuna ilimin Allah madaukakin sarki ya kewaye kowane abu wa min jumlatil ashiya a amalin nas daga cikin jumlar har da kuma ayyukan mutane Allah madaukakin sarki ya san wannan wannan a dunkule idan muka tashi fassara wannan sura har zuwa karshen ta zaka fitar da sakamakon waɗannan ainihin wato abubuwan da ka ji mun ambata sannan za mu yi amfani da ainihin wato za mu fi mai da hankali akan tafsirul muyassar saboda akwai dan sauki kuma baya tsawaitawa sosai sai dai abinda bukata ta kama na a tafi wajen dauko wasu bayanan a wasu wuraren to za a iya yi amma dai kusan za mu mai da hankali akan at-tafsirul muyassar Allah madaukakin sarki yace amma yatasaalun akan me suke tambayar juna anin naba'il azim suna tambaya ne game da labari mai matuƙar girma da mahimmanci allazi hum fihi mukhtalifun wanda su suke yin saɓani a cikinsa wasu sun yadda wasu ba su yadda ba Allah ta'ala ce kalla ba haka ba ne saya'alamuna za su sani thumma kalla saya'alamun sannan ba haka ba ne da sannu za su sani waɗannan su ne ayoyin da shi malam ya karanta mana ko? yake cewa iftata halkalam bilistifta wato Allah maɗaukakin sarki ya buɗe zancensa a cikin wannan sura da al'istifham wato tambaya istifham an tasa'uli jama'atin wato tambaya ta wasu jama'a annaba'in azim wato dangane da wani labari wanda yake mai girma iftitahu tashwik sai aka bude surar da wani irin mabudi wanda yake akwai sanya shauki da bege a cikinsa thumma tahwilun lima sayuzkaru ba'da fa huwa min al-fawatihi al-badi'a lima fiha min uslubin aziz ghaira ma'lufin a cikin wannan akwai wani irin salo wanda yake mai girma wanda ba a saba da shi ba wajen ba da labari ko bude wani zance wa min tashwiqin bi dariqatil ajmal thumma tafsil sannan an jefa shauki a cikin ainihin wato ta hanyar kawo bayanin a dunkule sannan kuma daga baya za a kawo bayanin ainihin wato filla filla daki daki litamakkunil khabar al'ati ba'dahu fi nafsi sami' akmala tamakkun domin wato labarin da zai zo bayan wannan istifham din labarin ya zamanto ya shiga cikin kunnuwan mai sauraro cikakken wato ji da kuma wato cikakken sauraro da shi mai sauraro zai samu ji dangane da ainihin wato labari duk lokacin da ake so a bada labari to wani lokaci akan bude labarin ko akan bude maganar da wata magana wadda za ta zama ta jan hankali wadda za a tattaro hankalin mai sauraro ya zamanto wannan labarin kawai da aka ja hankalinsa kawai yake so ya saurara na fata an gane to kalmar amma murakkab min kilmatai wato amma kalma ce wadda an hauhawar da ita daga kalmomi guda biyu huma su ne an akwai an aljar wadda take yi wa suna jarra sannan da kuma ma an mai ainun da nun sannan kuma akwai ma wadda ita kuma ma ita ce ismu istifham bi ma'ana ma'anar ayyi shay'in wa ya ta'allaku amma bi fi'ilin ya tasa'aluna fa haza murakkabun wa asulu tarkibihi ya tasa'aluna amma wato asalin kamar yadda jumlar ko tarkibin zancen yake shine ya tasa'aluna amma suna tambaya ne game da me sai aka gabatar da sunan istifham li'annahu la yaqau illa fi sadril kalam domin shi ka'ida baya zuwa sai a farkon zance maimakon ya tasa'aluna amma sai aka ce amma ya tasa'alun saboda shi istifham ka'idarsa yana zuwa ne a sadril kalam farkon zance wanda ake so a fahimta wa idza kana lismu istifham muqtarinan bi harfil jar to shi kuma sunan istifhami idan ya hadu da harafin jarra allazi ta'adda bihi alfi'lu wanda fi'ili yayi ta'addi da shi ila ismi istifham wa kana alharfu la yanfasilu an majrurihi to wannan kaman duk wasu ka'idoji ne malam yake ta kawo mana wanda ina ganin muka shige su su kadai sai su cinye mana wato yana so ya gaya mana asalin kalmar amma din da aka ce su wato harafi ne na istifham wato kalma ce guda biyu akwai an sannan akwai ma ita an din harafin jarra ne sannan ma din ita kuma suna ne na istifhami da kamar an ayyi shay'in yatasaalun dangane da wani abu ne ainihin wato suke tambaya ina fata an gane to sai malai ya ci gaba da cewa an ayyi shay'in yas'alu ba'du kuffari quraishin ba'da game da wani abu ne wasu daga cikin kafuran quraishawa ke tambayar wasu yatasaaluna anil khabari al'azim shine ma'ana anin nabai al'azim ma'ana yatasaaluna suna yin tambaya ne anil khabari al'azim game da labari wanda yake mai girma ai al'azim sha'ani mai girman sha'ani wa huwa al'ur'anu al'azim to wani labari ne mai girman sha'ani shine al'ur'ani mai girma allazi wanda ainihin wato yunabba'u anil ba'ath allazi shakka fihi kuffaru quraish wanda shi al'ur'anin nan yunabbi'u yana ba da labari anil ba'athi game da tashin alkiyama ko tashi bayan an mutu wanda wannan ku tashi bayan an mutu shine abin da kafirai fa suke da kokonto da shakka a ciki wa kadzabu bihi kuma suke karyatawa na fatan gane da aka ga waɗannan ayoyi guda guda uku amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun wato game da wani abu ne yatasaaluna suke yin tambaya su waye suke tambaya sune kafiran quraishawa sashin suke tambayar sashi sai Allah ya ce suna tambaya ne game da annaba wani irin labari mai girman sha'ani al'azim wani labari ne mai girman sha'ani sai ce wa huwa alƙur'anu al'azim suna tambaya ne game da wannan alƙur'anin mai girma da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu da aka aiko shi yake ba su labarin an aiko shi da shi ko ana saukan masa da shi wanda shi kuma alƙur'anin nan cike yake da ba da labari game da ainihin wato allabihun fihi mukhtalifuna abinda suke da sabani a cikinsa na cewa an an mutu za a tashi wasu suna ganin eh akwai yiwuwar a tashi wasu suna ganin kai kawai zance ne na wani mutum ya ya an mutu ya zama kasa ya riddige kuma wani tashi za a yi shine ainihin wato allabihun fihi mukhtalifun game da labarin da wato shi alkur'ani yake bayarwa shine abinda su kafuran ƙurayshawa suka kasance suna yin kokonto a cikinsa wa kadzabu bihi kuma ma suna ƙaryata shi shine na ainihin wato tashi sai Allah ta'ala ya ce kalla sayalamun mal amru kama yaz'umu haula'il mushrikun sayalamu haula'il mushrikuna aqibata takdhib aqibatu takdhibihim wa yadhharu lahum mallahu fa'ilun bihim yawmal qiyamah thumma sayata'akkadu lahum dhalik ويتأكد لهم صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن والبعث وهذا تهديد ووعيد لهم آية تهدد تبير سي الله تعالى كلا يند سكي tsammani ba haka al'amarin yake ba al'amarin ba kaman yanda waɗannan mushrikai suke riyawa ba ne shine kalla ai al'amru laisa ko mal'amru kama ya zo'umu ha'ula'il mushrikun al'amarin ba kamar yadda waɗannan mushirikai suke ainihin wato riyawa ba ne, alamun za su sani, ma'ana saya'alamu ha'ula'il mushirikun waɗannan mushirikai za su san aƙibatu takzibihim ƙarshen lamarin ƙaryata wannan tasu game da cewa ba za a tashi alkiyama ba. Allah ta'ala ce, "Thumma kalla saya'alamun, thumma ai sayata'akkaru lahum zalik." wannan mummunar aƙiba ta ƙaryata wasu sannan za su kuma saninta ma'ana sai aka kuma ƙarfafa zance shine sun masa ya ta'akkadu lahum zalik sannan hakan zai sake ƙarfafa a gare su wa ya ta'akkadu lahum sidqa ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan gaskiyar abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi zai sake ƙarfafa a gare su min alquran na alqur'ani wal ba'th da maganar tashi wa hadha tahdidun wannan akwai jan kunne wa wa'idun da tsoratarwa da wato na azaba lahum ga ainihin wato su waɗannan kafirai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
Allah maɗaukakin sarki sai ya shiga gaya musu cewa Ubangijin da zai tashe su bayan sun mutu in ba su san shi ba sai Allah ta'ala ya fara ba da labarin wasu daga cikin ayyukansa wanda waɗannan ayyukan za su nuna cewa mai iko ne wajen yin wancan abin da suke shakka ko suke yin kokonto a kai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce alam na ja'alil arba mihada shin ba mu sanya musu ƙasa mihadan shimfiɗaɗɗiya ba alam na ja'alil arba mumahadatan lakum kalfirash Allah ta'ala ya ce ba mu sanya muku ƙasa wato ta zamanto ba tudu ba kwari shimfiɗaɗɗiya kamar shimfiɗa ba Allah maɗaukakin sarki ya ce waljibala autada sannan ubangiji ta'ala bai sanya muku duwar wasu autadan su zamanto wasu turaku ba da za su kafe kasar gabarin ainihin wato motsi ko girgiza ko tambal-tambal ga ta nan ku yi gini ku yi kasuwanni ku yi kamfanoni ku yi komai a kai ƙasa ba ta rawa kuma kuna tafiya a kanta ba ta abin nan sabida an sanya ainihin wato wasu duwatsu waɗanda suke rawasi waljibal rawasi kai la ta taharrak la ta taharraka bikum al'ar dan kada wannan ƙasa ta dinga motsi ta dinga girgiza da ku Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan duwatsu suka zama autadan wasu turaku da za su rike ita ƙasa ɗin sannan Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wa khalaqanakum azwaja ko Allah ta'ala ya ce wa khalaqanakum azwaja sannan muka halicce ku dangi dangi nau'i nau'i shine ma'ana azwaja muka halicci maza muka halicci mata muka halicci ainihin wato kyawawa muka halicci munana muka halicci dogwaye muka halicci gajeru muka halicci bakake muka halicci ainihin wato farare muka halicci talaka muka halicci masu kuɗi domin su waɗanda Allah ta'ala ya fifita su su yi godiya waɗanda kuma Allah maɗaukakin sarki ya fifita wasu akan su su kuma su zamanto masu haƙuri Allah maɗaukakin sarki ya ce wa khalaqnakum kuma muka halicce ku azwajan ai asnafan zakaran wa untha muka halice kuka zamanto asnaf sinfi sinfi nau'i nau'i kala kala kuka zama wasu daga cikin ku maza wasu daga cikin ku mata wannan yana sake nuna iko da kudura ta Allah subhanahu wataala sannan Allah madaukakin sarki yace waja'alna naumakum subata Allah ta'ala yace kuma muka sanya naumakum baccinku subatan ya zama hutu shine waja'alna naumakum subata ai waja'alna naumakum rahatan li abdanikum muka sanya baccinku ya zama hutu ga jikinku fihi tahda'una wa taskunun wanda a cikin wannan baccin kuke samun natsuwa kuke samun kwanciyar hankali duk wani aiki da aka yi da wata gajiya da aka ɗiba da an je an kwanta an yi bacci gari yana wayewa sai ka ji gajiyar jiya gaba ɗaya babu ita da ka kwanta gaba ɗaya kamar ainihin an yi ma duka saboda gajiya da wahalhalu da gwagwarmayar ta faɗi tashi amma kana kwantawa bacci sai Allah ta'ala ya sa kuma da dare ya yi za ka ga duk inda ka zagaya kowa ya rufe harkar sana'o'insa ɗan kasuwa ya rufe shagonsa ɗan kowa an zo an samu guri an kwanta saboda Allah ta'ala ya sanya ainihin wato bacci ya zama hutu ga ainihin gare mu waja'alna al-laila libasa Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma muka sanya dare ya zamanto sutura dare shi kuma ya zama sutura waje allan laila libasan talbasakum zulmatahu zulmatahu wanda duhunsa yake lullube ku wata gashakum ya rufe ku kama ya suturu thaubu labisahu kaman yanda tufafi yake suturce wanda ya sa shi haka dare shi ma yake zuwa ya lullube Allah ta'ala ya ce waje alnan laila libasan Allah ta'ala ya sanya dare ya zamanto wato libasan sutura da daren nan yayi za ga cewa sai duhu ya zo ya lullube sai ga wannan haske ya janye Allah maɗaukakin sarki ya ce shi ya yi wannan aikin a nan ka tsaya? to na'am
وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا السراج مه وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤسرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da faɗa mana irin ayyukansa ya ce kuma waje allan nahara Allah ta'ala ya ce kuma muka sanya an nahara wato rana ma'ashan ta zama lokaci ne na neman abin rayuwa can dare an sa shi ya zama sutura an sanya bacci ya zama hutu sannan an sanya rana kuma ta zama lokaci ne na gwagwarmaya lokaci ne na neman abin rayuwa shine Allah ta'ala ce waje allan nahara ma'ashan tantashiruna fihi li ma'ashikum rana kuma sa Allah ta'ala ya sanya ta wadda kuke watsuwa a cikinta don neman abin da za ku rayu neman abinci wani ɗan kasuwa ne wani ma'aikaci ne wani mai sana'a ƙarfi ne wani ga sunan dai kowa da irin abin da yake yi wanda yake na ainihin wato neman abin da zai rayu wa tas'auna fihi li masalihikum sannan kuma rana Allah ta'ala ce ya sanya ta dan ta zama wato lokaci da za ku dinga kaiwa da komowa kuna fafutuka dan masalahohin rayuwarku shine ainihin wato Allah ta'ala ya ce wa ja'alna an-nahara ma'asha mun sanya rana ita kuma ta zama lokaci ne na neman abin rayuwa wa banaina fawqakum Allah ta'ala ya ce sannan muka gina a samanku saba'an wato sammai bakwai shida da amintattu masu ƙarfi wanda babu ainihin wato tsagewa a tattare da su babu bulewa ko yagewa ainihin wato ga waɗannan saman saboda yadda Allah maɗaukakin sarki ya inganta gininsu sammai guda bakwai ba tare da kuma wasu durkoki da suka rike su ba Allah maɗaukakin sarki wannan ya isa ya nuna gudar ƙudurar Allah maɗaukakin sarki da kuma ikonsa akan dukkan komai kawai ka kalli sammai ɗaiɗai har guda bakwai da suke samanmu wanda Allah ta'ala ce ya gina su kuma ya aminta ainihin wato ginin nasu shi ne wa banaina fawqakum sab'a samawatin matina Allah ta'ala ya ce kuma muka gina a samanku sammai guda bakwai matina matinatul bina wanda ginin su mai aminci ne muhkamatul khalq wanda an inganta halittar su kuma la sudu'a laha wala futur babu tsatsagewa a tattare da su sannan kuma babu wani ainihin nau'i na yagewa ko bulewa ga waɗannan sammai ɗin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta. sannan maɗaukakin sarki ya ce waje Allah sirajar wahaja sannan muka sanya rana ta zama fitila wahaja mai tsananin haske shine waje Allah siraja muka sanya sirajan rana wahajan ta zama mai haske wanda tana fitowa duk komai ma sai ga kunna shi ya yanzu ka tashi ka kunna kendir ko ka kunna fitilar kwai ko ka kunna a cibalbal ko ka kunna kendir ya zama kamar akwai raunin tunani bayan ga rana Allah maɗaukakin sarki yana saukar da shi kuma ga ta ba da haske sannan ta ba da sinadarin ɗumi wanda da shi wasu abubuwa da jiki yake bukata na abinciccika da tsirrai su kuma suna bukatar wannan ɗumin na rana wanda da su za su nuna kuma ɗan adam ya kai gare su ya yi amfani da su shi yasa Allah maɗaukakin shi sa wasu suka ce wahajan ɗin wasu suka ce tsananin haske wasu suka ce wahajan ɗin nan wato mai zafi ga hasken kuma ta ba da zafi wanda zafin da ya kaga dai kowa baya so zaka ji an ce rana ta yi zafi ta yi zafi amma kuma akwai hikima a cikin zafin nata shine Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa waje Allah ya ce shine wanda ya sanya ainihin wato duk da cewa kalmar ja'ala malamai sun ce idan ta yi ta'addi da mafu'ulai guda biyu to tana zama da ma'anar sayyara idan kuma ta yi ta'addi da maf'uli guda ɗaya to tana ɗaukan ma'anar halaka an bayanta shi sa suka ce da Allah ta'ala ya ce wa ja'alna sirajan wahaja sai ka ce ja'alna wannan ja'ala din fi'ili ne wanda yake yayi ta'addi da maf'uli guda daya dan haka ma'anar ja'ala anan khalaqa sai ya zama wa ja'alna sirajan wa haja ay mun halicci rana wa hajan kuma mai tsananin haske an fahimta ko Allah ya ce wa ja'alna ash-shamsa sirajan wa qadan mudi'a anan sai mala ya ce wato muka halicci rana ta zama sirajan fitila wa qadan mai haske mudi'an mai tsananin haske wa anzalna minal mu'sirati ma'an fajjaja Allah ta'ala ce wa anzalna sannan muka saukar minal mu'sirat daga wato giragizai ma'an ruwa fajjajan mai yawan zuba mu'sirat wato shine giragizai wato hadari Allah ta'ala ce wa anzalna sai muka saukar minal mu'sirat ai wa anzalna minas suhub almumdira ma'an munsabban bi kafara ma'ana sai muka saukar minas suhub daga hadari ko giragizai almumdira wato masu ruwa girgije da hadari wanda ke dauke da ruwa Allah ya ce sai muka saukar da ma'an ruwa munsabban bi kafara mai zuba da yawa shine fajjajan dinnan wa anzalna muka saukar minal mu'sirat daga giragizai ma'an ruwa fajjajan mai yawan zuba Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi hikimar da ta sa ya saukar da ruwa daga sama mai yawan zuba sai ce linukhrija bihi habban wa nabata linukhrija bihi habban wa nabata dan mu fitar bihi da shi wannan ruwan habban ƙwayoyi gero ya fito dawa masara maiwa alkama acca da sauran dangogin dukkan kwayoyi shinkafa duk gaba ɗaya su fito sakamakon wannan ruwa da Allah ya saukar daga sama wani batan da tsirrai abin da ya shafi dangogin ciyayi shi wancan kwayoyin abin da ya shafi abinci mu mutane mu ci nabat abin da ya shafi ciyayi dabbobin mu su ci Allah ta'ala ya ce ya shi yayi wannan aikin wa jannatin da kuma ainihin wato gonaki wa jannatin ko da yake bamu karasa bayanin da shi ainihin wato mai tafsirin ya faɗa ba nan yake cewa wa anzalna minas sahab minas suhubi al-mumtira ma'an munsabban bi kathra linukhrij bihi habban mimma yuqtatu bihi nas sannan muka fitar da ainihin wato ƙwayoyi da shi wannan ruwan daga irin abin da mutane suke ci na abinci wa hasha'ish da kuma ƙwari min mata akulhu dawab daga irin abin da dabbobi su kuma suke ci wa basatin shine wa jannatin da kuma gonaki alfafan waɗanda suke luf-luf ga bishiyoyi nan ta ko'ina sun sassarƙe juna ga rassa wannan rassanta sun shiga cikin waccan waccan ita matata sun sarƙe da waccan shine ainihin wato wa jannatin da gonaki Allah maɗaukakin sarki ce alfafan wa'yanda suke cike da shuke-shuke da ainihin bushiyoyi wa'yanda sun sassarƙe shi ne wa basatina multaffa ba'aduha bi ba'adin wanda wato sashen su sun shiga cikin sashi litasha'ubi a gasanuha saboda rassan su su zamanto sun shiga cikin juna Allah maɗaukakin sarki ce da shi yayi wannan aikin ko to kaga anan in kuka duba can bayanin da Allah madaukakin sarki yayi game da abin da kafiran Qurayshawa suke musu akai na farko manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma saukar da Alkur'ani da kuma ƙaryata tashi bayan an mutu to sai ubangiji ta'ala yake nuna cewa shi ya aiko manzan shi ya saukar da littafin shine kuma yake tayarwa bayan an mutu ga wasu ayyukansa waɗanda babu wanda ya shi waɗannan ayyukan kuma waɗannan ayyukan sun fi ɗan adam girma sun fi ɗan adam ban mamaki amma ga shi Allah ta'ala ya halice su shine ya ba da misalai gaba ɗaya waye ya halicci waɗannan abubuwa in ba Allah ba Allah ta'ala ya ce ka duba ƙasa yanda ya shimfiɗe ta shimfiɗewa ka duba duwatsu yanda ya sa suka zama wato turaku suka kafe ƙasa ka duba yanda Allah ta'ala ya halicci jinsin mata ya halicci jinsin maza ka duba yanda Allah ta'ala ya sanya wa ɗan adam wata irin ni'ima ta hutu in dare ya kwanta ya bacci sannan Allah ta'ala ya sanya masa dare ya zama rufin asiri da sutura a gare shi ya sanya masa rana lokacin gwagwarmaya da fafutukan neman abinci sannan Allah ta'ala ya gina wasu irin sammai guda bakwai amintattu masu inganci a saman mu sannan kuma ya sanya rana ta zamanto wata irin fitila mai haskakawa gare mu sannan Allah ta'ala yake saukan mana da ruwa mai tarin yawa mamako daga ainihin wato giragizai ko hadari domin wannan ruwa da shi ne ake samun ƙwayoyi na dangogin abincin da muke ci ke fitowa daga su sannan ga tsirrai wanda dabbobinmu suke ci sannan ga gonaki waɗanda suke cike da ainihin wato nau'o'in shuke-shuke da bishiyoyi Allah maɗaukakin sarki sai ya ce mai kuma
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce inna yawmal fasli lalle ranar rarrabewa kana mikatan ta kasance lokaci ne na haɗuwa yau mai yunfaku fisur ranar da za a yi busa a cikin ƙaho fata tuna za ku zo afuwajen jama'a jama'a wa hati sama'u za a buɗe sama fakanat za ta kasance abuwaban ƙofofi wasu yi za a nike duwatsu fakanat saraba su kasance kamar ƙura Allah maɗaukakin sarki ya ce inna yawmal fasli kanat miƙata lalle ranar rarrabewa ai inna yawmal fasli bainal khalq ranar raba gardama tsakanin halitta wa huwa yawmul qiyama shine ranar tashin alkiyama ranar da za a rabe tsakanin waɗanda suka bi Allah da waɗanda suka saba wa Allah tsakanin waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi shirka tsakanin waɗanda suka yi ɗa'a da waɗanda suka saba Allah ta'ala ce rana ce da za a rarrabe ainihin tsakanin halitta kana waqatan wa mi'adan muhaddadan lil awwalin wal akhirin wannan ranar wani lokaci ne da wata mahada wadda aka iyakance ta wato ga na farko da kuma na ƙarshe duk za a haɗu a wannan gurin Allah ta'ala sai ya sake fayyace mana wace rana ce ranar raba gardama ranar da waɗanda suka yi gaskata suka rike gaskiya suka gaskata manzanni za su samu sakamakonsu waɗanda suka ƙaryata za su samu sakamakonsu sai Allah ya ce ranar da za a yi busa ayyauma yamfuhul malak ranar da mala'ika zai yi busa filƙarn a cikin ƙaho idanan bilba'af saboda shelantawa da tashin alkiyama fatatuna to a wannan lokacin za ku zo afwajan ai umaman al'ummomi kowace al'umma yau mana da kulla unasin bi imamihim a ranar da za mu kirawo za a kira kowace al'umma da ainihin wato manzan da aka aika musu da shugabansu to shine Allah madaukakin sarki ce fata'atuna za ku zo umaman al'umma al'umma kullu ummatin kowace al'umma ma'a imamihim tare da jagoransu shugabansu wannan annabin da aka aika musu in sun gaskata shi shikenan in ba su gaskata shi ba ba shi zai jagorance su ya taho da su Allah madaukakin sarki ya ce wa futihatis sama rana ce da za a bude sama fakanat sai ta kasance zatu abwabin kathira ma'abociyar kofofi ce masu yawa linuzulil mala'ika saboda saukowar mala'iku rana ce da za a bude kofofin sama wanda kuma mala'iku za su dinga saukowa daga cikin wannan kofofi din wasu yiratil jibal Allah ta'ala ce rana ce da za a nike duwatsu ai wa nusifatil jibalu ba'da thubutiha za a nike duwatsu bayan kafuwarsu ka duba yadda duwatsu suke da ƙarfi suka kafu su suka rike ƙasa ma amma rana ce da ainihin Allah ta'ala ce zai nike su fakanat za su kasance kasarab kamar kawalwalniya kamar ƙura haka za su kasance ba su da wani nauyi in ji Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ya ce me inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
Allah madaukakin sarki ya ce inna jahannama kanat mirsada lallai wutar jahannama ta kasance mirsadan madakata litsagira ma'aba kuma makoma ga masu ƙetare iyaka labifi na fiha suna masu zama a cikinta a haƙaban zamani bayan zamani la ya na fiha bardan ba sa ɗanɗanar wani abu mai sanyi a cikinta wala sharaba ko wani abin sha illa hamiman sai tafasasshen ruwan zafi waga saƙa da rubabban jini jaza'an wannan sakamako ne wifaƙa da ya dace innahum domin hakika su kanu sun kasance layar juna hisaba ba sa tsoron hisabi shi sa ba su tsaya sun yi wani aiki na garba haka wasu malamai suka fassara la yarjuna ay la yakhafuna hisaba ba sa tsoron hisabi wa kazzabu sun ƙaryata bi ayatina game da ayoyinmu kizzaban matukar ƙaryatawa wa kulla shay'in Allah ya ce kowane abu ahsaynahu mun kididdige shi mun lissafe shi kitaban yana rubuce fazuku ku dandana falan nazidakum ba za mu ƙara muku komai ba illa azaba sai azaba Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya ce inna jahannama lalle wutar jahannama kanat ta kasance yawma idhin a wannan rana tarsudu ahlul kufr alladhina uiddat lahum lil uiddat lahum wato wutar jahannama ta kasance tana jiran kafurai wa'anda an tanade ta ne dan su lil kafirina marji'an kuma ita wutar jahannaman nan makoma ce lilkafirina ga kafirai makifina fiha shine labithina labithina bi ma'ana makifina suna masu zama fiha a cikinta a haƙaban ai duhuran muta'aqiba la tanqati'u wato suna masu zama a cikin wannan ainihin wato wuta din zamaninnika masu bibiyar juna wannan zamanin yana karewa sai a jona da na gaba wannan shekara tana karewa sai a shiga shekara ta gaba shine ma'ana a haƙaban la tanqati'u zamaninnika ne da ba sa yankewa domin azabar ba ta yankewa Allah maɗaukakin sarki ya ce la ya ba'amu na fiha ba sa ɗanɗanar wani abu a cikinta ma yuburidu harras sa'ira anhum irin abin da zai sanyaya musu zafin wannan wuta a gare su babu wani abu da in suka, suka ci ko suka ɗanɗana zai ɗan rage musu raɗaɗi ko zafin wannan wutar babu a cikin wannan wutar wala sharaban yarwihim sannan babu wani abun sha da zai ƙosar da su ya kawar musu da kishi da in sun sha shi za su ji wannan masifaffiyar kishirwa da suke ji su ji cewa sun kawar da ita babu a cikin wannan wutar illa sai Allah ta'ala ce sai dai in kaga wani abun sha to illa hamiman wa gassaka ai illa ma an harran sai ruwa mai tsananin zafi wa sadidu ahalin nar da kuma sirkanin yan wuta wato rubabban jini jini da majina da yawu da hawaye da ruwan wato ciwo na ‘yan wuta kuma rubabbe shi ne ainihin gassak Allah maɗaukakin sarki ce illa hamiman wa gassaka hamim shi ne tafasashen ruwa gassak shi ne ainihin miki na ‘yan wuta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah ya ce jaza'an wannan sakamako ne yuja zauna bi zalika jaza'an adilan za a saka musu da wannan sakamako irin na adalci ba zalinta su aka yi ba muwafiqan li a'malihim sakamako ne wanda yayi daidai da irin ayyukansu allati kanu ya'maluna hafi duniya irin ayyukan da suka kasance suna yi a duniya innahum kanu Allah ta'ala sai ya faɗi irin laifuffukan su yace innahum haqiqa su kanu sun kasance la yarjuna hisaba ay la yakhafuna yawmal hisab ba sa jin tsoron ranar hisabi falam ya amalu lahu shi sa ba su yi wani abin arziki ba ba su yi wani aikin kirki ba lahu saboda wannan rana din wa kadzabu sai ma ƙaryatawa da suka yi bima ja'atuhum bihi rusul da abinda manzanni suka zo musu da shi takziban ƙaryatawa Allah madaukakin sarki yace wa kullu shay'in kuma haƙiƙa kowane abu alimnahu mun san shi wa katabnahu mun rubuce shi fil lauhil mahfuz a cikin lauhil mahfuz shine wa kullu shay'in kowane abu a hasainahu mun rubuce mun lissafe shi mun kididdige shi kitaban yana rubuce ayyuhal kafiruna ya ku kafirai jaza'an jaza'u a amalikum wannan shine sakamakon ayyukanku fadhuqu Allah ya ce ku dandana falan nazidakum illa azaba ai falan nazidakum illa azaban fawqa azabikum ba abinda za mu ƙara muku sai azaba ɗoriya a kan azabar da ake muku na fata an gane Allah maɗaukakin sarki ce
innal muttaqina mafaza inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواكب أترابا وكواكب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا Allah maɗaukakin sarki ce inna lil muttaqina mafaza lallai al muttaqina masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah sun rabauta da me suka rabauta hada'iqa Allah ta'ala ce sun rabauta da hada'ika gonaki wa anaban da kuma inibi wa kawa'iba atraba da kuma 'yan mata waɗanda suke tsaraikun juna ko sa'annin juna wa ka'san da kuma ainihin kofi na giya dihaƙa wanda yake cike da giya la yasma'una fiha ba sa jin wani abu ko ba sa ji a cikin aljanna lagawan wata yasasshiyar magana wala kizzaba ko ƙaryatawa jaza'an min rabbika wannan wani sakamako ne daga ubangijinka a ba'an hisaba kyauta mai yawa Allah madaukakin sarki ce inna lil muttaqina mafada ai inna lil ladina yakhafuna rabbahum lalle waɗannan da suke jin tsoron ubangijinsu wa ya'maluna salihan suke yin aiki na ƙwarai fawzan suna da rabauta bi dukhulihimul janna da shiga su aljanna Allahumma ja'alna minhum inna lahum basatina azima lalle suna da wasu irin gonaki masu girma wa anaban gonaki ne waɗanda suke cike da kayayyakin marmari da kayayyakin ainihin wato inibi kala-kala walahum zaujatun hadithatis sin sannan suna da mataye masu ƙarancin shekaru nawahid waɗanda nonansa a tsaye yake bai zube ba mustawiyatun fisin waɗanda suke madaidaita fi sinnin wahidin a shekaru ɗaya an ce ba su fi 'yan shekara talatin da uku uku ba duk haka suke sa'annin juna ne ba wadda ta girmi wata walahum ka'sun sannan har wa yau yan aljanna suna da wani kofi mamlu'atun khamra wanda ke cike da giya la yasma'una fi hadhihi fi hadhihi aljanna ba sa ji a cikin wannan aljanna batilan min alqawl wata magana da bata dace ba wata magana marar fa'ida mara amfani ba sa ji a ciki wala yukadhibu ba'dhum ba'dha sannan sashin su ba sa ƙaryata sashi ba wanda zai ce a yayi magana wani ya ƙaryata shi Allah madaukakin sarki ce jaza'an wannan sakayya ce ko sakamako ne min rabbika daga ubangijinka a ba'an yayi musu wannan irin kyauta hisaban mai tarin yawa to duba da lokaci insha Allah sai mu tsaya a rabbis samawat